رحمة الشيخ الدل لنا في هذا المحضر والدعوة في بلغته تأتي الباب الأول باب تفرق في ثناء الله تعالى عليه cikin yabon Allah ta'ala ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa izhari azim kadar fi dai da bayanar da mai girma alkadarin maza Allah alaihi salam da dai wurin Allah idan ka sani an da fi kitabin layin aziz ayatin kasiratan musihatan bi jami'in zikirin mustafa sallallahu alaihi wasallam ka sani cikin littafin Allah mabuwayi akwai ayoyi masu yawa masu yin bayani da bayyana kyakkyawan ambaton mazan Allah sallallahu wanda Allah ya yi ambato kyakkyawa shine yabo wa'adda da lissafa ko ya ƙididdiga ma'asinihi kyawawan abubuwan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata azimi amri da girmama lamarin shi wata nurihi kadarihi da gidada darajar kadarin mazan Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata min ha mun dogara daga wannan bayani da waɗannan abubuwa mun dogara ne alama zahara ma'anawu ga abinda ma'ana ce ta bayyana wa ba na fahawawu abinda ya kusa na haƙiƙa ya zama ya bayyana wajen ma'ana zalika mun tattara wannan iya asalata usulun cikin fasali guda goma alfasalin awon fasali na warko ya a cikin bayanin abin da ya zo min zalika a fi ma ja a min zalika maji'ul malihi wasa na wata adadul mahasin yana daga abin da ya zo cikin bayani na kyakkyawan ambato da girmamawa wanda Allah ya ma'ana da sallallahu maji'ul malik zuwan yabo wanda na da kyakkyawan ambato da yabo ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma lissawa da kididdiga kyawawan abubuwan da Allah ya tattara su ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam gauli ta'ala wasa ta'ala ta'ala da ta'ala da yace لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال السمرقندي يجي wurin min an fusikum wakala ba'dhum sashen makaranta malamai ya karanta minan fasikum da wasu da suka gaba daga jaku rasulun min an fasiku daga mafi tsarki da ɗaukaka da daraja daga cikin bi fatahil fa'ida fataha da famin an fasiku wa qira'atul jamhur amma qira'a jamhur malaman qira'a bil dami min an fusiku قال الفقيه فقيه القاضي ابو الفضل وفقه الله تعالى تعلم اعلم الله تعالى المؤمنين a wannan da ta ja uku rasulun min anfusikum ko min anfusikum Allah ya sanar da muminai aw araba ko ko ya sanar da laraba shi kum din ne shi da magana min anfusikum ku muminai ko ko ku larabawa aw ahla makka ko ko mutanen makka aw jami'an nasu ko ko dukkan mutane su adda kum din nan ala ikhtilafil mufassirin akan sabanin ba wata su ne milal wajahi bi hadin kitab ga wanda ake fuskanta da wannan magana annahu ba'asa fihim ko ma su wane ne Allah na gaya musu tun da kaga ga laqad Allah na gaya musu cewa ba'asa fihim rasulan ya aiko masu manzo min anfusihim daga kawunan su mutum irin su ba aiko mala'ika ko aljani ba ya rifunahu wanda sun san shi wai ta haka kuna makanahu sun tabbatar da daraja ta a cikinsu wa ya alamu da shirka wa amana da sun san gaskiya ce da amana shi wala ya ta himu na bilkade ba su tuhuma ta ko kaga tun haka ne ba za su tuhumce shi da ƙarya ba wa tarkin nasihati lahum da barin ya musu nasiha da ɗora su a abin da kusa ba alkhairi gare su da kaunihi minu na zamuwa ta ɗaya ne daga cikinsu suna cewa arra'idu la ya kadi wahala wanda za a tura ya nemo inda ake da ciyawa da ruwa a ta yi a yi kiyo har da dabbobi da yi to kuma ƙareci ne ba zai zuwa ɗan uwa ne ƙarya ba a ta inda ba ruwa da ciyawa a ci akwai shi ne ce bidan fusikun dan uwanku ne wanda kuka san gaskiya ta yi kuka tabbatar da kirki ne ba ku taɓa tuhuma ta da ƙarya ba to bai kamata zo ku tuhumce shi da ƙarya ba ko kuma rashin yi maku nasiha ya ɗora ku ga abin da kusa ba a kai saboda ɗaya ne daga cikin ku وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو كرامة ba wata kabila daga cikin ƙabilun larabawa duka sai yan an bi taliyo akwai imani dangane na haihuwa ko kuma zumunta tsakaninsu da masu Allah sallallahu alaihi wasallam ka ko Madina aya kuma kaga yan uwan zumunta ne musamman Abu Ayyub al-Ansari inda ya sauka to haka ko ba ku bi dan komai ba ku bi dan kabila ce cewa dan ku ne dan uwan ku ne to wannan bayani ke da wa huwa inda ibn abbas shi wani dan abbas Allah ibn abbas gari da wani shi wa huwa shine ma'ana qauli ta'ala ma'ana zancen Allah da yace kul ma salakum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba to musu ni ba da neman ku ba da ladan wannan aiki da Allah ya kone ku in ma akwai wanda ke nema gare ku shine soyayya mai tsanani ta gaskiya cikin zumunta ta da ku saboda kusan babu wanda ban da ɗan zumunta da shi don ba kuwa Allah wa zumunta wa kaunihi da zamuwa ta min asharafi da mafi ɗaukakar wanda aka aiko shi a cikin su wa arfa'i mafi ɗaukakar su ta gashi a sharaf ɗaukaka ta ma'ana arrifa kuma ɗaukaka ta ma'ata ili wa afdalihim to cewa na rasulun min imrucin min an fasiku wa abus wa afdalihim mun aiko wanda yake daga cikin mafi daraja a cikin ku shine Allah fasiku ala qira'atil fatahi akan in an karanta da fataha wannan hazihi to cewa min am fasiku mafi daraja mafi daukaka zahirar mubadalar jihazi ne ayatul bari wannan shi ne iyakar matukai yabo cewa dukkan halitta da baki dai wanda aka ya fi manzo Allah cikin su manzo Allah ya fi su daukaka ya fi su daraja to kaga dole da ka doka dai abin yabo ne Allah na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minan fusukum sai ya ce azizun alaihi ma anittu حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم وصفه sannan sai sifanta shi ba'adu bayan ya kawo min anfasukum ko min anfusukum bi awsafin da sifofi hamidatin abiyahu da godiya wasna alaihi ya yabe shi bi mahamida kasiratin da abubuwa masu kyawu abun yabo kyawawa masu yawa min hirsihi na tsananin kwaɗayin shi ala hidayatin a kan shiryarsu da shiryar da su wa rushidihim da shiryarsu dai wa islamihim da musulunta su cewa maza Allah ba wai an aiko shi kawai zuwa iraki ta yati ba an aiko shi amma na tsananin kwaɗayin a shirya da haka zai ba da matuƙar ƙoƙari ne don bukata da tabbata da ƙida aikin Allah da su wa shiddati ma yurituhum da tsananin abin da zai zamo mai wahalarwa ga su musulmi ko ga al'umma manzo Allah abin da da tsanani gare shi baya su waya turu bihim da abin da zai cutar su yi duniyahum a duniyar su wa ukhrahum da lafiyar su wa izzatihi alai da girman nauyin shi ga zuciya ta yi wa ra'afatihi da tsananin tausayin shi ga al'umma wa rahamatihi da rahama ce gare su shine rahama ce bi mu'minihim da mu'minansu qala ba'du ba'adin malamai ya ce kaga ce ya ce bil mu'mini sai ce ra'ufur rahim hadahu ismaili Allah ya ba manzo Allah alaihi salam sunaye guda biyu min asma'ihi daga sunaye shi Allah subhanahu wata'ala Allah shine ar-rauf Allah shine ar-rahim to sai ce bil mu'mini da raufur rahim wa ar-rauf nan manzo Allah wa ar-rahim manzo Allah akwai yabo da ya wuce wannan wa misluhu irin wannan yabon ne bil ayatul ukhra a cikin wata aya qauluhu ce wadda Allah ya ta'ala da kan manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah ya baiwa wadda ta isa aje da ita a wadi ga mu'minai yasba asan da ya aiko fihim cikin su ya aiko musu da rasulan min anfusihim manzo daga kawunansu idan za a kawo abu a kawo ma wanda ka sani ka san gaskiya ta ka san daraja ta zai fi daɗi da sun kyawun sa gare ka bisa a turo ma da bako wanda ka sani ba balle a turo wanda bako jinsin ka ba ba ka ma iya fahimta tuna tsakanin ka shi Allah na cewa akwai haƙiƙanin baiwa mai yawa cikin aiko manzo cikinmu kuma aka zaɓe daga cikin kawunan to kaga nan ko kai rufu a kofar su saba ko yana da yabo ne Allah yake ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayata wa bil ayatil ukhra da kuma zance Allah cikin wata aya da yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina sai ce rasulan bil Allah shi da wanda ya aiko manzo cikin larabawa ya kuma su manzo kuma minhum ɗaya daga cikinsu ma'ana wanda sun ka sani sun ka san gaskiya ce kuma suke kaunar shi tunda kayan manzo Allah ya samu a cikin aiko shi babu wanda ake so ka san larabawa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka amince mawa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ta'ala haka da zance Allah ta'ala da yake cewa kama arsalna fiikum rasulan minku kamar yadda muka aiko cikinku muka aiko muku manzo ɗaya daga cikinku warwai an alim na bin ɗalibin radiyallahu an an rawato daga alim na bin ɗalibin karamar lawajen mukan kawai ta'ala cikin da allah ya ce min an fusikun kada zai ce nasabar wurin nasabar shi wasu hirin da wurin sarrafa wa hasaban da wurin daraja yana nuna nesa fi abaɗi in ji maza Allah su tasirama cikin uwaye na babu billadun adama tun daga adamu har ya zuwa amintu ba ka samun sifafin zina babu wanda aka samu ya taɓa zina kullu ha dukkan dangantaka iyaye na ne kawun ta aure ce kalam kalbi ibn kalbi yace ka tabbata lin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa mi'at ummin وما وجدت فيهن سفاحا ولا شيء مما كان عليه الجاهلية yace na rubuta uwa da kaka da kaka da kaka ta manzo Allah su ta sama ana rubuta mace ɗari biyar ba wai dan gida guda a'a wance ita ko wance wance ta ayi wance wance ta ayi wance kaka da kakanni kenan a awa ɗari biyar amma wajen tafi da sifahan ban samu zina ta auku a cikinsu ba wala shay'an ko wani abu mimma kana alaihi jahiliya daga abun da jahiliya ta zamo a kan shi kaga wanda zai aibata mahaifiyar manzan Allah su da sallama kaga jahili ne ko ba mutumin kirki bane wa'alim da abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi ta'ala an karbo daga abdullah ibn abbas cikin yadda Allah ya ce wata kalluba ka fi sajidi Allah shi ne wanda ya kiyaye ka yana kula da kai a cikin jujjuyawa ka a cikin tsatsan masu sujada waka sujada mumini kaga tunda Allah ya ce ya kula da shi a cikin jujjuyawa ce a cikin mahaifai masu na masu sujada ashe kenan bai taba zama a tsakon kafiri ba sallallahu alaihi wasallam ala ya ce min nabiyin ila nabiyin na jujjuya ka ina kula da kai daga annabi zuwa wani annabi hatta a kharajtu ka nabiya annabi kai da kai kai ma kana annabin Allah wa qala ja'far bin muhammadin ja'alama Allah ta'ala wato hikimar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba shi irin wannan zabi da sulkaka shine Allah ta'ala ya san ajaza khaliqihi an ati gajawa halitta ce daga bin shi fa'arrafahum zalika ya sanar da su haka da kai ya alamu domin su san annan su la yanalu nasafwa min khidmatihi ba su iya samun tsalki da sulkaka daga hidima shi ubangiji subhanahu wataala saboda wakilkan insanu ajula gauga wasu da rauninsu sai ya su yi hankuri cikin hidima har su kai ga da Allah ka bukata da kuma Allah na son masu arziki cikinsu da kuma ba su iya gaba da gaba da Allah sannan ba su iya samun tsarki sai daga hasken Allah to sai Allah ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zahiran kamar mutum yana iya saduwa da mutane amma kuma batinin shi haske ne na Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai ta jallin yayi sauki tsakanin halitta da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce wa anta babu lahi an yi a tara duka duka lam yarku kai a kofa Allah in ba ta huskar shi tsakani na manzan Allah ba su da sallama halitta ba ta iya mu'amala da Allah ba ta ba da haƙƙin hidima Allah to ka ma san akwai Allah ka san wa Allah ka san da aka hidawa ga Allah ka san da aka bauta shi to maza Allah shi wanda yake da ka ba kausai ne au adada zai gaya maka shi da kake kana iya dauranta shi mai magana ka fahimce shi sai ya sanar da kai ku yi da sako Allah zuwa gare ka ba kama bainahu bainahum makhluqan min jinsihim fi surati sai ya tsaye da wani abun halitta ya zama tsakanin shi da su halitta sai ya kai shi ga sura irin jinsin su ce na ba na bacin rubu su lukum zai ce yi ha ilai mutum ne ba ko bane illa mutum irin ku amma ana yi mana wahayi to hausa suka ce wai tsari banza ne kaza ta mutum ne irin ka to ana yi mai wahayi kai allah shi maka wahayi duk da ba a yi maka albasahu min na'atihi to shi yasa yace raqubun rahim sai ya tuhayantar da shi wani abu daga sifata ya sifata da arra'afata sanadin tausayi war rahmata da rahama da sai ce bi nuru da raqubun rahim tausayi da rahama zai sa tausaya baku har ya zama tsakaninku da ubangiji har mai arzikin ku iya tsayawa da ba da hidima ta Allah ya zama ya cancanci abin da aka shi saboda shi الحمد لله سبحانه وتعالى صلاة الفاتح الحمد